أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابير قوة رمضان hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da da ɗari talatin bakwai, wanda ya dace da ashirin ga watan shida miladiya aihu Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida. muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma muna kuma a cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya aya ta ɗari da goma sha ɗaya a shafi na sittin da hudu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da goma sha biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu a cikin wannan karatu da zamu yi to a yau a gurguje akwai waɗansu ‘yan uwa da suka gabatar da tambayoyi guda biyu da suke son a ba da amsa a kansu tambaya ta farko mutumin yana tambayar wani lokaci ne ake samun lailatul qadr menene nassoshi ko shari'a ta yi bayani akan lailatul qadr shin za a same ta wace rana ce lailatul qadri mafi yawancin hadisai sun nuna za a neme ta ne a ashrul awakhir goman karshe haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace iltamisuha fi ashril awakhir ku neme ta cikin goma na ƙarshe kuma cikin goma na ƙarshen ma a neme ta cikin wutiri wutiri shine abin da yake ɗaya ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara wannan shine wutiri wanda turawa suna cewa empire shine abin da bai raguwa shine wutiri ko da hausa muna kiran shi mara in ban manta ba to don haka waɗannan su ne lokutan da ake neman ta amma da yawa daga cikin kasashen duniya sai ka iske yanzu an maida abin kamar ma siyasa kullun ranar ashirin da bakwai ita ce daren lailatul qadr musamman saudiya zaka ga ranar da ake yin doguwar addu'a su dai sirar da ke addu'a doguwa shi ne ranar ashirin da bakwai mu kuma nan sai malamai su shiga tele sahel da sauran gidaje ana cewa lailatul qadri sai mutane suna sa tsammanin lailatul qadri ce ba haka bane babu wanda ya san lailatul qadri ga ranar da za ta zo saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala an barta cikin ribibi don saboda mi saboda mutane su yi nemanta kana nan kana jiran ta 27 ashe ta wuce 21 wannan shi ne abin da ya kamata mu gani babu nassi tabbatacce wanda ya ce kullun lailatul qadr za ta zo ranar 27 ijtihadi ne kawai amma an mayar da shi al'ada haddun mutane sun san cewa ranar 27 lailatul qadr ce ina nassi babu sannan kuma muna jan hankalin mutane ranar daren lailatul qadri nan rana ce wadda kamata mu kaddarta ma a ce ranar nan za ta zo me ya kamata a yawaita yi zikiri da addu'a da abin da ya kama da haka to nan za mu ja hankalin mutane gida biyu da masu ibada da waɗanda kuma ibada ba ta samu shokai ba waɗanda suke ibada sai ka iske mutum an ce yau daren lailatul qadri ya je yayi sallar tarawihi an yi sallah da shi qiyamul laili karfe uku na dare zuwa karfe hudu an yi addu'a ya zo ya yi kwancin shi sai da asuba ta wuta zo ta wuce har karfe goma da safe bai tashi ba wannan kuskure ne da ka yi ratan sallar asuba ga wannan rana ƙara ka yi ratan sallar da ka rasa don in mun ce rati ba kawai ke jin faransai ba da ka rasa wato sallar asuba ta wannan dare ƙara ka rasa wato sallah ta tarawihi gaba ɗaya don sallar tarawihi sunna ce sallar subahin farilla ce shi ko Allah ya gaya mun a cikin hadisul qudusi bawa na bai kusance ni ba da wani abu fiye da abin da ni farlanta akan shi sannan kuma sai mutanen da su ibada ba sha musu kai ba ƙarshen sallolin da muke yi sallar idi da sallar waye waɗanda ba su azumi ba su bauta ma Allah su ne suke zuwa kuma su cashe waɗannan ranaku karuwai suka ga sun yi shiri mai kyau lahiya sai su ce daren lailatul qadr na za a wajen yawo gayu ran nan buwat sai an yi mata nata sannan kuma za a yi concert za a sai da wato giya ranar daren lailatul qadr to kuma ina alakan lailatul qadr da kuma shaye-shayen giya da zancen irin shashanci a buɗe wuraren wake-wake palais de congrès da stade general sai kun ce da waye-waye a ce ranar nan na za a yi sarfi me ya alaka shi wannan neman gafara ne wannan kuma neman azaba ne ya aka suka haɗu yana da kyau mu gane wannan Allah subhanahu ta'ala ya shirye da mu tambaya ta biyu mutumin yana tambaya shin menene hukuncin mutumin da kake mai alkhairi amma bai reconnect ma'ana in an ce bai reconnector yana yiwa bai gode maka kana ma mutum alkhairi bai taba cewa na gode ba ko ba haka ba ko kuma kana mai alkhairi amma yana zuwa yana bata sunanka ko ko yana cewa baka nan ga yi mishi alkhairi misali to in dai godiya ce mutum abbai ma ba dole bane sai mutum ya gode ma gaba gare ka ina fata an fahimci ni yana yiwa mutumin dan yayi ma addu'a a boye ina fata kun fahimce ni kidan ba dole ba kai in kabba mutum domin da yawan mutane a wannan lokaci suka yi ma kyauta da suka sai ka ce nagode Allah ya saka da alheri ko ko in zai baka sai kai kankan da kai ka dan duka ka nuna kai kai kai ne kasa shine sama duk wannan ba shine ake bukata ba kai niyyar ka da kai niyyar kyauta dan wa kai don Allah innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ko mutum bai gode ma ba kai don Allah kai kawai shi tafi ma dan mi in kana jiran mutane sai sun gode ma to ba za su gode ma ba ina fata an fahimce ni sannan kuma bai da kyau mutum ana mai alkhairi kuma yana bata sunan mutum kamar wasu iyaye zaka iske iyansu suna musu alkhairi yayi mai sutura yayi mai kaza yayi mai kaza kuma duk da haka nan bai godewa kuma bai nuna cewa dane yayi kada ka ji ciwo ko da bai gode maka ba Allah da kai yi saboda shi ya sani Allah zai kare ka ina fata an fahimce ni to sannan kuma idan ana ma mutum alkhairi ya zamanto alkhairin nan da ake mishi kaga mutumin nan yana neman wata hanya wadda zai cutar da kai ko cutar da addinin musulunci to dan ba ci gaba da za ka yi da alkhairi ba domin kana taimaka ma mutum yana shan giya ba a taimaka mishi ina fata mun fice ko zakka za a ba dan giya sai a sai buhun shinkafa kai ba mata tai ba ba shi kudin zakka don giya zai sha da su ina fata mun fice amma mahaifinka dole ne in ka bar taimaka mai ko bai gode ma ba ka saba ma Allah ya kamata ka gane wannan akwai mutumin da wajibi ne kai mai alkhairi akwai wanda ba wajibi bane mahaifinka dole ko kafiri ne ka taimaka mai ko da zagin kai ki Allah ya wajabta maka wabil walidaini ihsana iyayenka ka kyautata musu ba a ce musulmai ba ko kafirai ko arna ne dole ka kyautata musu ina fata ana fahimta ta kenan zancen ba zai gode ma ba bai yabe ka ba wannan kai Allah ya tilasta ma dole sai kai ko ya zage ka ko ya yabe ka ko bai yabe ka ba Allah ya azama wannan tilasta sai kai amma yana yiwa wani mutum ne wanda ba wajibi bane ka taimaka mai to wannan in kaga dama sai ka taimaka mai in kuma kaga dama sai ka bari tun da yana nan yana kasance mana irin da kai mai amma ka ci gaba da taimaka mai don Allah in ka so shi zuciyarka shine abin da aka fi bukata illa mutumin da aka ga yi mai alkhairi ya zamanto sharri domin mi domin akwai wanda abin da kake taimaka mai da shi da shi zai neman hanyar da zai iya halakar da kai to wannan kana iya dauke kafa ko kuma ka nemi wani wanda ya fi shi cancanta sai ka yi shi ina fata an fahimce ni wannan shi ne abin da zan cewa wallahu a'lam sai Allah ya ce duribat alaihimuz zillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة in mun ka fassara duriba da larabci shine an buga musu kaskanci ko ba shine duriba ba in an ce daraba ya buga amma wani lokaci fi'ili yana ɗaukan ma'anoni daban-daban wani lokaci akwai lokacin da za a yi isti'ara a ɗauki ma'anar wani fi'ili a ba wani fi'ili saboda abin da an ka danganta shi zuwa gare shi amma in ce duriba duribat alaihimu zilla an buga musu kaskanci to kaga ko kaskanci ba wani abu ne wanda muke gani balle a doka a ce an buga mu mutum don ba bulala bace ko kuma daraba cikin alqur'ani yana nufin an buga ina fata an fahimce ni sannan kuma daraba fi yana nufin an yi balaguro wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah kaga ne an ce yadribuna fil ardi ba ana nufin suna bugu cikin kasa ba a'a suna tafiya cikin kasa وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ضربتم في الأرض إن كوكا يبالغرو شيني أبن نفي da haka kaga cewa kai tsaye kana iya gane ma'anar abu baka tsaya kai bincike ba hadari ne kamar da nake gaya muku yadda mutane suke ganin suna iya fassara alqur'ani don dai kawai sun je sun koyi larabci na sati biyu ko na wata guda ko na wata uku manya manyan malaman larabcin suke cewa kafin mutum a yarda da ya san larabci sai ya karanta ilimin larabci a jami'a ya samu doktora ya shekara ashirin zuwa talatin yana karantarwa a jami'a sannan ake yarda cewa wannan mutumin ya san larabci to kai ka ɗauki ɗan littafin ka kwana biyu an buga an ƙare ka ce a'a kai ka san larabci ka ɗauko alƙur'ani ka fito irin yadda matasa suke so su kutsa alƙur'ani wannan kutsa ma'ayoyin Allah ne don haka duribat alaihimu dhilla an buga kaskanci ba bugawa ake yi ba wannan isti'ara ce ake yi wato kuɗi a can da lokacin da ake yin kuɗi wato makera su ne suke yin kuɗi ina fatan kun fahimce ni to su ko makera fil ghalib suna amfani ne da wani karfe su buga shi da wani karfe shi yasa kuɗi a can wancan lokaci buga su ne ake yi sai an aza karfe a buga a daddace su a rarraba su to wannan shine ake cewa duriba dinar duriba sikka amma yanzu da duniya ta ci gaba ba a aiki da wannan yanzu kawai mashin ta take yin kuɗi fa fa fa fa ita ce take yanka su to yadda dinari in an tashi buga shi za a yi mai sikka za a yi hoton kamar yanzu kun ga muna da dala biyar misali kun ga akwai hoton wani kan menene bisa gare ta da sauran wani mutum ko ko dala ashirin tana da wani zane dala goma tana da wani zane a kanta duk kuɗi na duniya zaka iske suna da wani zane wanda yake bambanta su na wata ƙasa da wani ƙasa to sai a ce duribat dinar wanda aka buga shi ba a yi mai zane ba wannan ba a ce mai zuri ba amma wanda aka yi mai zane na wata dabba ko na wani icce ko na abin da ya kama da haka ana cewa zuri ba to sai Allah ce zuri bat alaihimu zilla wato nan isti'ara ce aka yi an ɗauko ɗan adam shi da ba a buga ba sai aka ɗauko fi'ili na dinari sai aka sanya mishi kaga an yi isti'ara fi'ilin dinari amma an aza shi ga ɗan adam ina fata kun fahimce ni kamar yadda Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'raf yace walamma sakata an Musa al-ghadab walamma lokacin da sakata yayi shuru an Musa daga annabi Musa al-ghadab hushi kaga hushi ba dan adam bane ina fata kun fahimce ni amma an sifanta lokacin da hushi ya taso an sifanta shi da dan adam ya zo yana kuwa yana yaya kamar ka rikici ma baka san abin da kake yi ba lokacin da hushin ya kwanta ya kwanta ya kwanta to kamar yayi shuru ne ya dakanta kaga an dauki fi'ilin dan adam an azama ghadab nan ko an dauki fi'ilin dinari an azama dan adam wannan shi ake cewa isti'ara dan haka yadda ake wato zana hoto ko abin da ya kama da haka bisa ga kuɗi wannan hoton yana rabuwa da waɗannan kuɗi bai rabuwa da su dala biyar dala ashirin sai ta shafe yana da wahala ka iske wannan abin ya shafe daga gare ta ko da yaushe yana tare da ita to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya liƙa ya buga ya sanya ya lazimtar da kaskanci tare da yahudawa shine zuribat alaihim zilla an wato liƙa kaskanci akan su an sanya kaskanci tare da su an buga musu tambari na kaskanci aina ma suqifu duk inda suka kasance saboda mi saboda kafircinsu saboda munafincinsu saboda sharrin da suke ɗauke da shi duk mutumin da bai da zuciya mai kyau duk abin da ya samu a duniya sai Allah ya mai da shi baya mutumin da adda zuciya mai kyau wata rana sannu sannu Allah zai yi gaba da shi sai Allah subhanahu wata'ala ce aina ma suqifu illa bi hablin min Allah sai da wani alƙawali na Allah in sun zo sun zamna in suka ɗauki alƙawali tsakaninsu da Allah ma'ana lokacin da an kai alkawari da su za a ba su aminci ko kuma lokacin da za su ba da jizya duk inda kaga yahuda suna zaune a duniya to ba yadda za a yi su zamna lafiya sai dai in akwai alkawari na Allah lokacin daular musulunci suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda su zamna su ba da jizya in ba haka nan ba su fita ina fata an fahimce ni wa hablin minan nas sannan kuma da wata igiya nan alhablu ana nuhin alkawali alkawali daga wajen Allah shine su yarda za su bada jizya ko kuma su yarda za su musulunta duk mutumin da ya musulunta shikenan magana ta kare ya samu babban alkawali tsakanin shi da Allah wa hablin minan nas sannan kuma da alkawali daga wajen mutane alkawali daga wajen mutane daula ta yahudawa ba yadda za a yi su rayu sai sun nemi taimako daga sauran kafirai na duniya ba yahudi bai iya zama sai da alkawalin waɗansu ko kuma alkawalin mumuminai tsakaninmu da su amma annas jam'i ne wanda yake laf waɗansu malamai sun ce muminai ake nufi kenan khussisa waɗansu malamai suka ce amun ne baqin ala umumihi ba yadda za a yi yahudawa su zamna sai sun nemi taimakon wata babbar ƙasa a duniya ta taimaka musu wanda shine abin da yake faruwa yanzu isra'ila yanzu da take rayuwa a ƙasashen larabawa ba dan da amerika take taimaka mata ba Amerika ta ɗaure musu gindi a dukkan taron da ake yi a duniya. Amerika take taimaka musu da makamai da Isra'ila ba ta isa kai a yau ba. Amma bi hablin minan nas. Shi yasa ba su iya rayuwa sai sun raku ga waɗansu. Su kuma mutane ne waɗanda sun koyi aikata sharri a duniya. Babu wanda ya kai wato ba Yahudi sani yadda ake shifka sharri a duniya. Babu. Sun san yadda za a yi. Hitler lokacin da suka rayu a ƙasar Alman cikin ɗan lokaci kaɗan ga su ‘yan kaɗan amma sun mallaki dukiyar ƙasa kuma suna so su yi jagorancin ƙasa. Da ya gane ya tashi sai ya maganin su. Ya ƙirƙiro wasu abubuwa ya ce su suka ɗana babban bam a cikin Assembly National Assembly ko da Assembly National ta ƙasar Alman aka kama kashe su sai da aka ƙone miliyoyi. Aka ƙasƙantar da su dama jiran lokaci na Allah ya alƙawalin sai sun taru shi wace su sai sun yi wani abu sun samu ƙarfi Allah ya wace su wa ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim wa idh ta'azzana rabbuka ubangijinka yayi shi la yasnar la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyama ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai turo musu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama man yasumuhum su'al azab wanda zai dandana zai dandana musu mummunan azaba duk inda yahudawa suke ku bar ganin yanzu sun tafi na ganin cewa sun samu wani karfi wata rana za ku iske an yi musu kashin kare dalili kuma yanzu babban kasar da suke dogaro da ita ce Amerika yanzu ko Amerika ta shiga cikin matsala akwai kasashe da dama waɗanda sun taso masu karfi su jin kansu waɗanda sun nuna Amerika da yasa ana shekara arba'in da wuce ta da ba ta da wani karfi yanzu kuma su ne suke tattaunawa Amerika tana tsoron su kaya kala-kala daga yanzu da sassana take saye as-sukun aslin shi Sheikh Ibn Uthaymeen yace in an ce sakana shine abin da bai motsi ko kuma shine sakana abin da ya kankain da kai yace to laraba sun dauko kalima ta al-miskin ko imma daga sakana wato abin da ya tsaya tak bai tafiya saboda talaka komi nashi tsaya shi tak ba abin daga tafiya gida ne bai jin daɗi ɗiya ne ba su ne biyayya mata ba su ne biyayya ga karce ba a san da shi ba cikin fami ba a san da shi ba sallah tai shina yi shina tunanin yaya na za a yi komi na shi a tsaya tas bai tafiya ko ba haka ba yace ko kuma an ɗauko shi daga asukun ne shine at-tadarru yin kankan da kai saboda mutumin da yake ɗauke da talauci kullun ladabi da biyayya gare ba ka iya gane mutum na da girman kai ko bai da girman kai sai in yayi dukiya da yawan talaka da kanka suna da ladabi da biyayya wallahi tallahi ba mutanen kirki bane na rantsi da Allah talauci ne yasa suke ladabi da biyayya in an za a bashi dala 20 sai ga yayi kasa jikka sai ga alhamdulillah Allah ya saka da salamu alaikum shi na ta gaisa mutane wallahi radda duk yayi dukiya sai ya saka mutane shi yasa Allah ya san abin da a cikin zukatan waɗansu mutane hada musu dukiya mai kuɗi wanda adda wadata in bai yi girman kai ba to shine an bai da girman kai amma cikin talakawa kashi 99 cikin 100 Allah ya ba su dukiya wallahi da waya su yi ladabi da biyayya dama abin da sai ke kyale mata sai tana mai walakanci saboda ya san bai da dukiya shi yasa sai kaga yana ta sallu sallu in ya ga kane ne shi kasa kasa jama'a duk sun shaida mutumin kirki ne amma yau a ce maka yayi kuɗi ya fara shiga mota mai sanyi in ya saddo madibi bai gasa kowa Allah ya sa abin da cikin zukatan mutane Allah ya liƙa wato kaskanci tare da su da talauci zalika to ba don komai ba wancan abin da aka ambata na kaskancin da aka sanya musu da talauci bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah to kenan ko in dai wannan ita ce illa duk mutumin da ya kafirce ma Allah shi ma yana tare da kaskanci don saboda baka fi Yahudawa ba kai mutum ne su mutane ne in sun kafirce ma Allah sun kaskanta suna cikin talauci kai ma kana cikin talauci wani yana iya cewa to ya za a yi a ce wato misali muƙaddarta yahudawa suna cikin talauci ko ku a ce duk mutumin da ya kafi sai na cikin talauci alhali yanzu dukiya ta duniya da ƙere-ƙere na duniya gaba ɗaya na wajen turawa ko ba ka ba amerika babbar ƙasa ce jewit manya-manyan ƙasashen da ake cewa sun fi kowaɗanne ƙasashe ci gaba a duniya ƙasashe ne waɗanda ba ƙasashe na musulmi ba to kuma an ce an sanya musu talauci yaya za mu fasar wannan aya da haka alhali ko ana lissafa talauci a cikin ƙasashenmu na afirka da an ɗauko ƙasashen musulmi sai a ce talauci da an ɗauko ƙasashen afirka sai a ce talauci ga muna mu nijar suna cewa ƙasa wadda ta fi kowace koma baya a duniya ita ce ƙasar nijar kuma mu ko katrobendinar fursa musulmi ne to ya za a yi mu fasara wannan aya da wannan fasara talaucin menene ake nufi da talauci talauci ana nufin talauci na zuciya akwai mutumin da yau in ya samu dala ɗari zai yi ma Allah godiya ya kai ma iyali ne a ci a kwantar da hankali akwai mutumin da yau in ya samu riba ta jika ɗari biyar wallahi ba zai gode ma Allah ba saboda ya saba samun riba ta miliyon ɗaya don haka yau ta jika ɗari biyar ba komai bace gare shi cikin bakin ciki zai kwana kaka talauci shine ya zamanto kana kallon abin da agga wani kullum in kana kallon abin da aka wani kai talaka ne kana da miliyan ɗari kana kallon mai miliyar guda talauci bai zo ba kana da miliyan biyu kana kasuwanci ka ci abincin ka ka huta ka zama da lafiya ba ka zama da lafiya ba talauci ne gare su ba yahudi in shina da miliyar guda in kana da jika goma so shi sai ya karɓo nan jika goma haka ne zuciya su take ba dukiya ba za ta taɓa isa su ba shi yasa duk mutumin da imanin shi ya karamci to dukiya ba ta isa ta yi ya samu kuɗi ya samu kuɗi amma bai iya aikin Allah da su bai iya ci bai iya taimaka ma kowa bala'i ne kawai zai ke tarra maka shi shi ne talaucin da suke tare da shi yanzu a turai mutum zaka iske mai miliyar guda yana ganin shi talaka ne mu ko ba miliyar guda ba mai miliyan biyu in ya sako shadda sai kaga bai ma kallon mutane matsiya ta shiga kallon sauran mutane saboda dukiyar mu a wajen mu ba wani abu ne mai yawa ba sannan su can yanzu kullum mutum na da mata guda yana da ƴaƴa guda biyu zuwa uku shikenan miliyardar milci miliyardar abin da suke cewa biloniya sai ka iske iya biyu na gare shi wai tsoron talauci yake yi yanzu shugaban kasar hana ce shugaban kasa wanda ya fi kowa kuɗi duk duniya wanda suke ce ma Bill Gates har yanzu ɗiyan shi ba so ce ɗiya biyu ba kuma shi ne wanda ya fi kowa kuɗi duniya da Allah ba talaka bane dan Afirka mu yanzu da ka samu ka samu ko hili gare ka cikin ƙauye an ka samu an ka yi zane kunnan sai ka yi abin nan bukka ɗaya me ake ce ma bukka da zabarmanci eh surku eh surfu to sai ga yasa an yi mai surfu a fo surfu hinka surfu hinza surfi taki shi ke nan sai shi mata ne guda hudu ba ruwa ne dan afirka mutum nawa a ƙauye da mata hudu ba mu tsoron talauci mu sha bakan miya mu ci tuwonmu na haƙi mu yi sallah mu yi zikiri mu bauta ma Allah mu duri mu kwance mu amma su suna ta ana ta kalkil na banza sai a yi kalkil na 2050 kana nan kana kalkil na 2050 kai kwanakin da sun kai mai saura buskan 50 jur ba haka ne take tafiya to shine talaucin da ake nufi in ka yi imani da Allah baka da talauci amma matuƙar baka yi imani da Allah ba wallahi duk abin da Allah ya baka talauci ne gare ka shi yasa Allah ce fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun dukiyarsu da ƴaƴansu azaba ne gare su ɗansu ya kashe su ɗansu ya mallaki dukiyarsu ɗansu ya sace dukiyarsu dukiyarsu ba ta isa su dukiyarsu ita ce musiba gare su ko ina cikin halaka ne suke Allah ya gane da mu sai Allah ce wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin sannan kuma suna kashe annabawa bi ghairi haqq ba tare da wani dalili wanda aka sani ba a cikin suratul baqara bi ghairi alhaq ba tare da wani dalili ba wanda an ka san da shi a shar'ance domin al-alif wal lam tufidu at-ta'rif wa adamu wujud al-alif wal lam yufidu at-tankir wa yufidu al-umum nan an ce can an ce bi ghairi alhaq an sa alif wal lam babu wani haƙƙi sananne bi ghairi haqqin nan ko babu wani haƙƙi ma wanda ma ba a sanin ba kawai ta'addanci ne jin daɗin duniya kaga sun kafirce ma ayoyin Allah sun ƙara kuma sun kashe annabawan Allah to kaka sai Allah ce to zalik dukkan kuma abin da ya same su bima asaw saboda sun saba ma Allah subhanahu wataala duk mutumin da yake saba ma Allah kullun gaba ne cikin kafirci wa kanu ya'tadun sun kasance suna ketare iyaka kaga mu ta'addancin da suke kiran mu da shi ashe su ne su ta'addanci ya'taduna suke ketare iyaka musulmi mu kan Allah ya ce mu da kada mu yi ta'addanci amma mu rama wanda ya muna wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka amma mi wanda ya muku ta'addanci Allah ya ce ku rama Allah ya sanya mai ta'addan suna ta'addanci saboda sakamako faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wannan shine ka'ida su ne yan ta'adda amma kullum suna ce mana musulmi mu ne yan ta'adda da zaka dubi duniya yadda turawa suke yi suke zuwa su bata kasashen mutane ko ba haka ba yanzu turai da amerika su ne suke bata duniya yanzu dan Allah ku duba ku gani soji na afirka nawa suka tai suka yaki turai su je suka kashe musu mutane babu ko akwai kasashen larabawa soji nawa gare su europe da amerika suna yaki su je su kai amerika yaki akwai sojoji gare mu waɗanda suke ba mu ikon mu kai musu hari babu amma su ke kirkira makamai mudubancin yuka da gatari da komi bamu iya bindiga ba su ke kirkirowa su kawo a koya mu da yadda zama kashin juna sannan su ke tada rikicin kabilanci da na addini a cikin kasashe to yanzu sun bata siriya sun bata ina sun bata ina yanzu ga mutane sun fara hijira suna yin hijira suna zuwa can yanzu kuma kaga sharrin su ya fara iske su amma kullum an ka buɗa sai a ce terrorist waye terrorist waye ke yin makamai waye makamin nukiliya waye makamai na neman mutane waye ke ba shugabannin ne makamai su kashe su kashe magoya bayan su waye ke ba da makamai ga yan tawaye su kashe mutane a duniya duk makaman da ake daga ina ake fitowa da su daga kasashen su to waye dan ta'adda wanda ya kira makami ba mutane shi ne dan ta'adda ko wanda an kaba makamin mu ina na muka ga zancen ta'addanci ina muka ga makaman da zamu je mu yaƙe su da su da haka ta'addancin nan su ne ‘yan ta'adda in suna gyarawa su gyara in ba za su gyara ba wallahi tun da mutane sun fara yin hijira suna zuwa su wallahi sai sun ɗanɗana ku da su dole don saboda waɗannan mutanen cikinsu za su rayu su san su su san wurin irin yadda suka san shi sannan su ta da bama ba mai kuma rikici ya barci kuna ji yadda musulunci yake kai musu hari har cikin gidajensu yanzu kaji an ce gwamnan london musulmi ne ko ba haka ba ba a taɓa yin gwamnan musulmi ba na london sai wanga lokaci ko ba haka ba ga shugaban ƙasar Amerika suna ta zargi sun ce musulmi na ya ɓoye musuluncin shi ko ba haka nan bane ana nan ana ta ɓoyewa ga John Paul na duniya gaba ɗaya wanga wanda ya sauka wanda an ji suwa ya musulunta ashe musulmi ne yana sallah a sallar la'asar aka iske yana yi bai liƙe ɗaki ba ashe yana nan yana sallah ko da aka buɗe sai aka iske yana sallah ce a kai ko fa ya ce a ta kuku kuku fa ba har ka bi da kuɗi ba ce aka ce to yanzu za a jidda ka in an sauke ka daga matsayinka amma ba za a bari kai magana da yan jarida ba ka da aka yi alkawari da shi don saboda kashe shi za su yi in ya fito ya ce shi musulmi ne da yawa daga cikin mutane za su shiga musulunci wannan shi ne ta haka wannan addinin na Allah ne kada wani mutum ya sa tsammanin addinin musulunci da hannun shi ke ci gaba dan kana da kuɗi ka sa tsammanin musulunci bai ci gaba sai da kai ko dan kana da wani ilimi kana da jama'a ka ce a'a kai dole sai an bi abin da ranka yake so ko dan kana da wani mulki ka sa tsammanin kai ne a rike da addinin musulunci ƙarya kake yi wallahi addinin musulunci Allah ke tafe da shi wanda duk ya kawo nashi gudunmuwa kan shi na yayi ma alkhairi kuma ba ba musulunci ne da samun daraja ba dan ka shiga a'a kai ne zaka samun daraja dan ka taimaka wa musulunci dole kowa shiga ne wannan sai Allah ce laisu sawa'a
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين فلن يكفروه والله عليم بالمتقين kun ga adalci da Allah sai Allah ce laisu sawa'a ba ɗai suke ba kada ka sa tsammanin dukkan bayani da aka kawo yakfuruna bi ayatin lahi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi qul ya ahla al kitabi lima takfuruna bi ayatin lahi wa antum tashhadun qul ya ahla al kitabi lima talbisuna al haqqa bil batil wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wa min ahli al kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk duk an kawo sifofin su wadanda ba su da kyau sai ka zo ka ce kai ashe duk yahudawa ba mutane na gari ba sai Allah ce a'a laisu sawa'a ba dai suke ba kaga magana ta ubangiji lokacin da ubangiji ke magana ya san yahudawa mafi yawancin su mutane na gari ba amma sai ya bambanta wannan shine abin da ba mu da in mutun ba ka son mutun to duk abin da yayi ko sallah ce sai ka ce ba don Allah yayi ba saboda dai ka huta kai dai saboda makiyinka na shi ko masoyinka duk abin da aikata sai ka nuna cewa aikin alkhairi yayi imamu shafi'i yace wa ainur rida an kulli aibin kalilatun kama anna ainu sukhti tubdil masawiya wa ainur rida yace idanun yarda an kulli aibin kalilatun sun kasa ganin kuskuren wanda suke kamna in dai kana son mutum in yayi dariya yayi abin kwarai in yayi kuka abin kwarai yayi in ya karkata abin duk da tahiyya ta in shi na ta irin ta gura gura sai ka ce a ta ta mai kyau ce amma in ba ka son mutum in yace la ilaha illallah ka ce munafiki ba yadda za a yi shi abin kwarai sai Allah ce laisu sawa ba dai suke ba min ahlil kitab daga cikin ahlul kitab akwai ummatun wata jama'a ta'ifatun kenan qa'imatun waɗanda suke tsaye ba ana nufin su yi tsaye ga rana ba ko su zo su yi tsaye wuri guda a'a waɗanda suka lazimci yin aiki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umurta ina fata kun fahimce ni ko kwanakin bayan mun karanta wannan wato illa ma dumta alaihi qa'ima nan ba ana nufin sai ka zo ka yi tsaye ba a'a sai ka lazimce shi ka bi hanyoyin da zaka fiddo haƙƙinka ina fatan kun fahimce ni kamar da Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ya tsaya da adalci ba ana nufin Allah tsaye ne yake ba ina fatan kun fahimta a'a kalima ce tana nufin duk mutumin da a tsaye ma'ana ya shirya ma al'amari to shi yasa an ka ce ummatun qa'imatun wato al'umma wadda take tsaye bisa ga aiki na addini ma'ana sun lazimci yin aiki na addini yatluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah ana al-laili a cikin dare ko tsakiyar dare ko farkon shi ko karshen shi wahum yasjudun sannan kuma suna sujada ga Allah subhanahu wataala nan ana al-lail ana nufin tsakiyar dare ko cikin dare su tashi su yi karatu saboda dare lokaci ne na ibada lokaci ne wanda mutane suna nan suna jin daɗi wani yana nan ya cika ciki ne ya cika ciki ne sannan ya yi rubuta cikin shira saraga mai imani ba zai ci abinci mai yawa ba sai ya tashi saboda ya yi sallah shi yasa aka umurci annabi ya tashi da daddare sallallahu alaihi wasallam ya sallah ya ayyu ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila masu imani aka ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar sannan kuma a cikin suratul dariyat an ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un amma yanzu fa ko a yi kwanan ko kuma ba za a yi baccin ba amma a bata shi cikin wani aikin banza abinda mutum ɗaya ga so da an yi sallar isha'i ya samu ya zo ya iske tuwo in mai cin tuwo na ya cika ciki ne tab sai hitar da modabi na ruwa sai shawar gashi saman mantala ko sallar asuba sai an da shi in mai cin nama na wanda gajin daɗi shi ci nama ne ya shiga AC ya tadda ya ci mata sai kada a tada ni ma'ana ko lokacin sallah ya kada a tada shi ko ana tada shi lokacin sallah ba a tada shi hali ne na sai an ce ba a tada shi lokacin sallah boss to ya hanka cikin kabari fa ato ranar da an ka saka cikin kabari nan kada a tada ka ina ne kace ta kama da shi dan adam mutane suna mancewa da Allah dare lokaci ne shi yasa Allah ya kebance shi ba wai dan ba su karatu da daddare ba wahum yasjudun suna yin sujada nan sujada yana yiwa idan aka karanta ayoyin Allah su yi sujada don Allah ce innal ladhina utul kitaba min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqari sujada suna yin sujada ko kuma wahum yasjuduna suna yin sallah domin nan wato sujada tana ɗaya daga cikin abin da ake yi a cikin sallah wato utlika wato aljus'u wa urida bihi kullu an faɗi sujada amma sallah gaba ɗaya ake nufi ina fatan kun fahimce ni shi yasa a sheikh muhammad al-amin shanqiti a cikin tafsirin sa adwaul bayan yake cewa nan Allah ya kawo wasu daga cikin sifofin ahlul kitabi waɗanda suke suke akan hanya ta gaskiya daga cikin su nan yace an ce yatluna ayatin lahi kaga suna karanta ayoyin Allah sannan kuma an ce wa hum yasjudun sannan kuma suna yin sujada yu'minuna billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni da abu wanda yake nagari wa yanhauna 'anil munkar suna hani da abu wanda yake mummuna wa yusari'una fil khairat suna yin gaugawa cikin aikin alkhairi suna tserarreniya suna yin gudandeniya wa ula'ika min salihin waɗannan suna daga cikin mutane na gari yace to dan da aka ga sifofin su wani wuri kuma sai Allah cikin alqur'ani ya kawo sifofin su daban-daban don ba waɗannan bane kawai sifofin su daga cikin sifofin su a cikin wannan sura Allah ya faɗa wa inna min ahli alkitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab sannan kuma a cikin suratul ra'd aka ce wa min al-ahwato wato walladina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk sannan kuma a cikin wurare da dama Allah subhanahu wataala ya kawo sifofin su na irin abin da suka aikata ina fata an fahimci ni kenan sai zaman to ba sifa guda bace Allah subhanahu wataala ya kawo waɗansu daga cikin sifofinsu amma a cikin alkur'ani ya kawo sifofinsu da dama a cikin isra ya ce suna yin sujada innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil afqani sujada sannan a cikin suratul qasas ya kawo sifofinsu alladina atinahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin waɗannan sifofinsu ne ina fatan mu fahimci ni to dan haka ahlul kitabi ba a yi musu bugun goro ba ka cewa da kaga nasara sai ka ce kafiri ne ka san munin mu da mun gaja sai ce kafiri ne da kaga baki sai ka ce musulmi ne cikin babbaku akwai yan bodi wanda ba su sallah wanda cewa shi shi bai ma son ya dibi gabas shekara Kano baka dibi gabas bai ce ya kai shekara goma wai bai sallah ke cikin turawa akwai wadanda suka yi imani da Allah cikin wadanda suka akan addini na ahlul kitabi akwai wadanda suka musulunta su musulunci su ya inganta kenan musulunci ake kallo shine ma'auni ba wai fari ko baki ba fari na iya zama musulmi ina iya zama kafiri baki na iya zama musulmi ina iya zama kafiri magana ta kare to don haka dai suna da sifofi nagari wa yusari'una fil khairat suna gaugawa abinda ake so ku diba ku gani wajen aikin alkhairi sai Allah ya ce mu yi gaugawa amma shi ne abinda ba a yi wajen aikin sharri ne ake gaugawa in wannan ya bada miliyan guda wajen shashanci sai ka ji an ce wani ya bada miliyan biyu ya hisan a ce shine top sai ka ji wani ya bada biyar wani ya bada goma wani ya bada ashirin wani son shi kai a ce ya bada miliyan ɗari wani ɗari biyu saboda a ce shine top cikin lalata amma in an zo wajen musabaka a kama wa'azi a ja ayoyin qur'ani a ja hadisai a faɗi maganganun malamai a tsoratar da su da dukiyar za ta kare a tsoratar da su suna iya accident su mutu a tsoratar da su dukiyar nan za a gade ta a tsoratar da su ranar tashin alkiyama za su yi nadama duk wa'azin nan sai an yi an kare sai su ba da jikka biyar duk nan imani yake karewa duk ayoyin ga da an kaja da khutubobin da aka yi da waye da wa'azin da ake yi gidajen rediyo da gidan tele da masallacin ne da a taimaka a taimaka ba mu san lokacin da zamu mutuwa ba jama'a a taimaki addinin Allah a yi aikin gaskiya kullum sai an kari sai a zago daga mai jikka sai mai dala 20 dala 40 ba yadda za a yi kaji wanda ba da miliyon goma ko miliyon 30 in an ka zo ko a kasa wanda ba da miliyon goma sai an yi kabbara kamar dai miliyon guda wani abu ne wanda ba za a iya bayar da shi ba miliyon guda me miliyon guda a wannan lokaci da muke ciki ina waɗanda suke miliyardarkin da ake cewa musulmi ina suke aikin Allah da ake yi ko son kuka yi idan mai kuɗi ya zamanto musulmi ne miliyardar ne yana da dukiya mai yawa bai taimaka ma addini ba miye bambancin kuɗin shi da kuɗin kafiri a bambanta mu su shi kafiri ya nemi dukiya ta ya aje cikin bankuna yana alfahari da ita kai musulmi ka tar da dukiyarka ka aje cikin bankuna kana alfahari kana son a ce kai mai kuɗi ne kana son a rinka girmama ka a fifita ka akan kowa har son ka kai hatta da waɗanda suka karanta addini suka san qur'ani da hadisai in aya ta shafi laifinka su yi kwana da ita abinda kai ka bukata in an kai haka nan kenan ka zan boss girman kai akai girma abinda kake bukata kenan shi yasa kuke ganin da yawan malamai na Allah waɗanda ba a taimaka ma wallahi ba don komi bane don sun kiyar da su saba ma Allah saboda wadansu mutane mai kuɗi abin da yake so ka zan yaron shi ko mai mulki ko waye in aya ta zo kan shi sai kai kwana sai ce a ka girmama shi to sai taimaka ma amma in aya ta zo ta ce a yi sallah ka ce masu kuɗin nan waɗanda cewa in ana kiran sallah asubahin suna cewa ana hada musu kwana waɗannan Allah ya san da su sai ce a to shi kenan na san matakin da zan ɗauka matakin da zai ɗauka wai ba zai taimaka maka ba shi yasa in ka ga mai kuɗi ya taimaka ma malami to ka dube shi in malami ne mai faɗar gaskiya wallahi wallahi mai kuɗin nan yana da imani don babu wanda ya iya taimaka ma mai gaya mai gaskiya sai mai tsoron Allah in ka ga mai kuɗi na taimaka ma mallaman kadide su mallamai ne na Allah in mallamai ne na banza dama shi ma shaidani ne suna tuha ma juna asiri shi ya yarda ya taimaka musu da dukiya sai su ko sun yarda su ɓoye mai abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wannan shine zaman da kawai suka yi zaman munafinci ne suke yi kuma ranar tashin alkiyama sai sun tsine ma juna domin ba su gina soyayya su ba akan abin da ake gina soyayya akan shi abin da ake gina soyayya akan shi ta dore imani da faɗa ma juna gaskiya ba wai dan saboda kai kana da kuɗi ba ko kana da wani matsayi in ki gaya ma gaskiya shine ina kaunarka wannan ba kaunarka nake yi ba ni na munafince ka ne kai ma zaka munafince ni domin zaka taimaka mini ka bar mutanen da suke gaya min abin da Allah ya ci khalas wannan ba soyayya bace ta gaskiya dan haka ayi gaugawa wajen aikata alkhairi cikin gida guda yaya za mu yi a ce yau in ɗanka ya bada sadakar dala biyar kai ka bada ta dala ashirin ko arba'in mata ta bada ta jika biyar mutane suna riganganto da aikin alkhairi amma mu yanzu abinda ake riganganto wajen shi aikin sharri sannan kuma kowa yana kokarin ya hana ba wani aikata alkhairi wani mutum ne mata sai za ta tashi ta tara shi ai kiyamul laili sai ka ce in kin ka sake tada ni da daddare wai zantan kiyamul laili in zaki ki kiyamul laili ki wallahi in kin ka sake tada ni kina ta gidanku shi ba a kiyamul laili shi alhali ko kamata na yi a ce kai an gaba gare ta ko ko miji ya tada mata tai ta tashi ta yi kiyamul laili amma kiyamul lailin bata sha musu kai ba don matar da zai daukowa ba wadda za su yi da gangantuwar jan aikin alkhairi bane wadda za su gina rayuwarsu ce ta duniya ko ta yi sallah ko ba ta yi sallah ba a tambayar ta don ba sallah ta kawo ta ba shi abin da ya kawo ta kawai zatin jikinta ne yake kallo shi yasa ya dauko ta ita ko abin da yasa ta aure shi ba wai don shi sallah na ba ko kashi sallah in shi na so kashi sallah tunda dai gidan shi akwai AC akwai jin daɗi akwai za a kawo shadda a fita a kecire ni cikin mata a sai mata mota in shi na so kashi sallah duk dai gare ta shine amma gidaje na imani wanda aka gina akan musulunci riganganto ake yi wajen aikin alkhairi mata in ta yi kaza mijinta son shi ke yi abin da ya fi cikin alkhairi ɗa yana son ya wuce babanai suna da ganganto yusari'una fil khairat amma mu kuma ina yusari'una fil fasad riganganto wajen aikata banna kowa abin da yake so shine yake aikatawa Allah ya ganar da mu wa ula'ika min salihin waɗannan suna daga cikin mutane na gari wa ma yaf'alu min khairin duk abin da sun ka aikata na alkhairi duk abin da suka aikata na alkhairi falan yukfaruhu ba za a hana musu shi ba asalin alkufran shine butulcewa amma asalin kalima ta alkufru da larabci shine asitru duk abin da suka aikata na alkhairi Allah ba zai koye shi ba ya tauye musu ladatai Allah zai ba su a wannan qira'a ce ta imamu hafs da hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf su suka karanta da ya'un wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu a wata qira'a wa ma taf'alu min khairin duk abinda kuka aikata na alkhairi falan tukfaruhu ba za a hana muku lada shi ba ba za a tauye muku ba kaga nan sai zaman to an yi khitabi zuwa gare su shi yasa malamai suka yi sabani anan shin anan da aka ce wa ma yaf'alu min khairin na ana magana akan ahlul kitabi to amma da aka dawo a ƙira'a wadda ba ta su hafsa ba aka ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi falan tukfaruhu ba za a hana muku lada tai ba da wa ake magana wadan suka ce da ahlul kitabi ake magana an yi zancen su sai an kai iltifati kama ana Allah na musu bushara ne wajen bada lada sai Allah ya nuna su kai tsaye wadansu malamai suka ce a'a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake magana da su domin an yi magana an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to tunda an yi wannan zance yanzu kuma an ce ahlul kitabi wa wato wa ulaika min salihina kada ku sa tsammanin ahlul kitabi sun fi ku daraja sai an ka ce wa ma taf'alu min khairin falan tukfaruhu na fatan kun fahimce ni wadansu malamai suka ce a'a nan da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ده أهل الكتاب ده أنكتي من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين to da ku da su wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata ku waɗancan al'umma na ahlul kitab da al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falan tukfaruhu ba za a tauyi muku ladashi ba kowa yana da tashi lada ina fatan ku fahimci kenan in mun maida zamiri zuwa ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana guda ce kuntum wa ma taf'alu amma in ahlul kitabi ne an yi iltifati wa ma yaf'alu min khairin fa- wato da aka ce yu'minuna billahi wa ma taf'alu kenan sai zaman to can akwai min damiril ghaibi ila damiril ghaib kenan wato nasaqi guda ne ta tafi akan magana guda tsari guda ne ake akan shi amma an ce wa ma taf'alu ahlul kitabi ake nufi an yi iltifati ne ana magana da su can yanzu ko an kawo su gaba Allah subhanahu wata'ala ba zai tauye ladan mutum guda ba wallahu alimun bil muttaqin Allah shine ya san masu jin tsoron shi ba waɗanda suke nuna ma mutane suna jin tsoron Allah ba su ne ke jin tsoron Allah mai jin tsoron Allah Allah ya san shi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine yafi kowa sanin mai jin tsoro ne ina fata an fahimce ni sannan kuma wanda duk ya fi jin tsoron Allah shine ya daraja wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum a wajen Allah ba wajen mutane ba mu ko wanda ga saba ma Allah inda shi na bamu wani abu to shine da daraja kaga mai sallah mutum mai mutumci mai daraja bai da kiba wajen mutane ko ba haka ba amma mai babban mota vewit eh sai a ce yana da daraja saboda da yayo kasa kasa da madibi kuɗi karakan na ka basuwa sai ya wuce sai ka ji an ce barayin kasa na namu rabo na muka amsa sai ina ganin ya kamata mu dakanta sai muka faɗa ya zama to daidai Allah shi babu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدمسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيدنا فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول